أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين عائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na juma'a na kofar wunci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin cibiyar hadirar sun foundation for islamic thought and culture Allah ya sa duk abin da za mu faɗa ya zama na tsoron Allah ne Allah kuma ya ba mu yardansa Allah ya karɓi ibadunmu a wannan wata a marasa lafiyan mu manya da ƙananan Allah ya ba su lafiya masu lafiyan mu Allah ya tsara musu lafiya damuwan da ake ciki a ƙasan nan Allah ya yi mana Allah ya yalwata mana ai da ba haka mutu ko ba haka ba Allah ne shi ne yake wallahu ya kubu wa ya Allah yake kuntatawa Allah yake yalwata duk daga Allah ne mu nemi tauhidi inda duk yake mu riko shi Allah ce ke kuntata Allah ce ke yalwata an yi shugaban da yake kowa adalci a daular musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar bin al-Khattab kuma a shekaran sa aka yi tsadan abinci an yi tsadan abinci an yi tsadan rayuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo galar irin zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam farashin kaya yayi tsada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai sahabbai suka ce sa'ir lana ya rasulullah ayi mana price control sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah huwa al-musa'ir Allah shi ke price control to menene za ka ce a lokacin kuma dalili ma'aiki ne manzon rahama manzon jin kai ko ba haka ba amma a zamanin sa kuma farashin kaya ya yi tashin goron gari saboda haka duka kuma sai manzo Allah ya ce ne Allahu wal musta'ir ya mai da abun ga Allah Allah ke kawo tsadan farashi Allah ke kawo saukin farashi saboda haka mu koma ga Allah kawai mu nemi Allah ya yi mana bala'i kar mu yi ta kalli kalli Allah ya yi mana Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya zaman lafiyar da aka samu Allah ya sa ya dore albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى yace afa anta kin kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato sai aka buga misali ga waɗanda ba su jin gaskiya su karba sai Allah subhanahu wata'ala yace kai ne za ka jiyar da waɗanda suke kurane ko kai ne za ka shiryar da waɗanda suke makafi da wanda suke cikin ɓata wanda yake mabayyani wato buga misali ne nan ba wai makanta irin na ido ba amma makanta irin na zuci kurame kurumta irin na ba na kafafen kunnuwa ba kurunta irin na rashin jin gaskiya a yi amfani da nan waman kana kai za ka kiri wanda ya kasance fi zalalin mubin wanda yake cikin bata wanda yake bayyani to wannan ayan karashin ta sai yake bayyana maka ma'anan farkon ta an gane afa anta tusmi'u summa kai za ka jiyar da kurame wanda yake nuna qur'ani a cikinsa akwai balaga nan an yi isti'aran mutumin da baya jin gaskiya ya karba sai aka mai da shi sufan wanda kullun sa ya toshe ya zama kurma an gane kuma kai za ka shiryar da makaho to ba makaho ake nufi wannan ba an yi shi ma an yi isti'aran sifa ta makanta ne aka ba ma wanda idanunsa yana ganin gaskiya amma ya ga amfani da ita an gane to sai Allah subhanahu wata'ala ya fassara cewa wa man kana fi dalalin mubin wanda yake cikin bata mabayani wato kurumtan na bata ne makantan ma na bata ne ma'anansa sai ka koma sai ka duba faɗin Allah subhanahu wata'ala innaka la tahdi man ahbab walakin Allah ya hadi man yasha ila siratin mustaqim duk yanda ka so mutum ba za ka iya shiryar da shi ba to nan shiriya ta waye ta Allah ce to manzo Allah yana shiryarwa ko ba shiryarwa ko manzo Allah yana shiryarwa dan Allah ya kawo adawatu tauhidi guda nawa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim adawatu tauhidi guda uku waw da inna da lamu na take wawun ma ana daukanta kamar wawul ana daukanta a matsayin wawul kasami ne wallahi innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai manzon Allah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidai to shiryarwar Allah da shiryarwar manzon Allah ɗaya ne a'a shiryarwar manzon Allah khalqul hidayah Allah shiryarwar Allah kai shiryarwar Allah khalqul hidayah Allah shi yake halittar shiriya shiryarwar manzon Allah al-insan shiryarwa irin ta jan hankali da basira shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala anan a wani guri sai ke baka shiryarwa saboda ne shiryarwa ta Allah ce subhanahu wataala na'am
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتجمون وإما نذهبن بك me yiwa mu karbi ranka baka ga komai ba daga cikin abin da muka yi alkawarin za mu yi wa kafiran da suka kafirce maka ko suke wahalar da kai to ko dai ka bar duniya inna minhum muntaqimuna mu za mu ɗauki matakin azabtar da su ko kana duniya ko baka duniya za mu ɗauki matakin azabtar da su wannan yake nuna cewa ba lallai ne dan an saba wa bawan Allah ko an cuci bawan Allah shikenan take nan take Allah subhanahu wataala ya dauki mataki ba Allah mataki yana dauka ne lokacin da ya shirya lokacin da ya ga dama saboda haka shi musamman ma wannan ya fi rudan wanda yake wa halakakke ya dada halaka cewa ai gashi me muke yi ne Allah ya mana kafiran ma sun faɗi haka kace inda annabi ne yanda muke masa nan ai da yanzu Allah ya gama da mu to amma ina suke in annabin bai bar duniya ba waye rage ina su Abu Jahal su Abu Lahab da sauransu duka Allah ya gama da su amma bayan shekara nawa bayan shekara goma sha uku tunda sai da manzon Allah ya bar Makka ya hijira ya tafi Madina kai shekaru ma sannan Allah subhanahu wataala ya jawo su ya kawo su badar aka aka kashe saboda haka Allah subhanahu wataala yumli lizalim haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai la yumli lil zalim inna Allah la yumli lil zalim Allah yakan jinkiri wa azzalimi sai ya rubi ya dauka ma shi ya fi karfin kowa zai iya abin da ya ga dama hatta idza akhadahu lam yuflis har lokacin da Allah ya kama shi kuma to babu halin kubucewa kuma Allah yana iya ka taba babban mutum ya barka ka taba karamin mutum ya wahalar da kai ya wulakantar da kai kamar yadda hajjaji yayi ya kaskashe sahabbai da yawa Allah ya kale ya masa komai ba ko ya wasa suna ce tana cin wai kasa ta kiyaye ta turi ko sai zo ya taba sayyid ibn jubair ba sahabi bane tabi'i ne tun daga taba shi kuma ya zaman to bai samu kwanciyar hankali bai samu lafiya ba kullum sai ya ga sa'idu a kanka sai ya ga ga sa'idu nan kansa zai halaka shi sai ihu ba shi ba sha ba kwanciyar hankali ya zama a kashi tuburan karshe aka yi mutu saboda haka Allah bayan da baya yi amma kuma wasu wasu kafirai kuma suka ji annabawa zakariya ya haya Allah kuma ya kyale saboda haka shi Allah duka wai Allah yana nuna maka shine ba zata shine ba a iya ba a iya tinta ta me ne in ba haka yayi ba in ba haka yayi ba bai nuna shi Allah bane yawa wanda ake zaton ya taba a taba shi a sha wuya sai a taba shi a kwana lafiya wanda ba a zaton a taba a sha wuya sai a taba a sha wuya haka Allah subhanahu wata'ala yake yi saboda ya nuna shi ne Allah shi ne Allah wanda ba wani abu da za a kwatanta ka misalta da to Allah ya ce ko mun ɗauki ranka dai za mu halakar da su tun da dai mun yi alƙawari na wa inna minhum muttaqimuna aw nuriyannaka إنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون aw nuriyannaka ko kuma ma mu nuna maka allazi wa arnahum azaban da muka musu alƙawari kana nan da ranka muka halaka maka su ka gan ka ga lokacin da suka halaka ko manzon Allah ya gani aka kakkashe su aka jajjefa su cikin rijiyoyin badar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo yana jin dai dai dai dai cikin rijiyoyin yana ce wane wane utuba ina kake ina abu jahal ina abu lahab hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan kun samu alƙawarin da Allah ya muku na shiga jahannama gaskiya yau an kafe ku kun tafi daga direct daga cikin daga kafe ku zuwa jahannama sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya kake kiran mutanen da sun riga sun mutu ba sa jin kai sai ma an tun bi asma'a min yanda kuke jin nan ba ku kai su ji ba sun fi ku jin kira na akan yanda ku kuke jin kira to Allah subhanahu wataala ya nuna masa halakar su a fili wa inna alaihim muqtadiruna mu masu iko ne a kan haka Allah subhanahu wata'ala yake sai halakar da su suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ya huta haushin sa akan su na'am فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم Wassamsik ka yi riko billazi uhiya ilaika da abin da aka aiko maka kai dai kai ta wa'azi da alqur'ani kai ta gaya wa mutane gaskiya ko a halakar da wanda suka suka ki karba ko kar a halakar ba shine damuwanka ba damuwanka faɗan gaskiya faɗan gaskiyan nan kukuta ne faɗan gaskiyan nan i da sako ne faɗan gaskiyan nan tsira ne mu ma in kuka ga muna ta zafi ba wai muna ganin za mu iya hana abin da ake yi ba ne mu dai iyakacin mu isar da sako mutum ya ji ya karɓa ruwansa in bai ji ya karɓa ba mu dai mun riga mun yi namu babban abin da ake gudu ba wai muna tunanin ko in mutane su ci gaba da yin haka ko matsala za ta same mu ba ne a'a abin da muke tunani shine yanda muka ji alƙur'ani yana nuna Allah yakan halakar da mutane musibar wasu ta shafi wasu musamman idan malamai suka yi shiru idan kawai aka ce idza zaharat fitna wa sakata al-alim fa alayhi la'natullah haka yake a cikin hadisi ko idan fitina ta bayyana malami ya gani ya yi shiru Allah ya la'ance shi haka yake to idan ka gani kai shiru la'ana ta shafe ka ko bata shafe ka ba idan kai magana fa to ga kuma ayan da take nuna wasu mutane sun yi abun da Allah baya so wasu malamai suka yi musu wa'azi wasu kuma suka ce shiru lima ta izuna qauman Allahu muhlikum aw mu'azzibum azaban shadid dan ma me sallah ku musu wa'azi ku kyale su kawai in ka damu ka wannan malami shi ya damu da irin mutanen nan masu kaza yayi shiru sa ba me ne ya dace shi ya kyale su ba haka wasu ke faɗa ba sai suka ce ma'azaratin ila rabbi mu yanke musu uzuri a wurin ubangijinsu Allah ya ce da azaba ta zo fa an an jainal ladina yadhauna anisu sai muka tsayar da wanda suke hana munanan halaye ina wayanda suka yi shiru Allah bai mana bayani ba malaman da suka ce da su da masu sako duk an halakar da su duk an halakar da su wanda suke yi shiru suka ce ba za su yi wa'azin ba ba za su yi gargadin ba su dai sun kyamaci abin a zuciyarsu su ma ba su tsira ba saboda fitina in ta zo la ta tiban da lazina zalamu minkum khassa saboda haka ne dole a tashi ayi wa'azi a hana mutane muna na aiki amma kuma yin wa'azin ba shine bari ba ba shine kuma zai sa mutane wani ma wa'azin ne zai dada ma tun gura ke zada tun gura ma yayi ke gantaka amma duka haka aka gada tun zamanin annabawa tun da annabi ma yana wa'azi an zo an ce masa kai ne cewa an aikar maka da wahayi kai fa mahaukaci ne ido da ido aka gaya masa yanzu waye yake gaya wa malami haka ana tsoron ma wata kila yanzu an gaya wa malami za a ci duka ko ba haka ba amma annabi an gaya masa gaba da gaba kuma bai sa annabi ya daina ba saboda haka dole ne malamai su gaba da gaya mutane gaskiya suna musu aji ko za su karɓa ko ba za su karɓa ba sai ka fita kuma insha Allah da kai da irin ka irin ka mai yiwuwa dalilin ku Allah ya tsere da bala'in sun ya zo kar ya gaje su ku kuma wanda abin ya nutsa da su ruwan su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa wastamjid bil ladhi uhiya ilayka kai dai ka rike abin da aka aiko ma na wa'azi kai sai iya sanin ka ka fadakar da mutane innaka muna tabbatar maka cewa kai ala siratin mustaqim akan hanya kake madaidaiciya kar wani ya sa maka shakka ka rinka tunani ko wannan abin da nake yi kan akwai kuskure ne a ciki ko ni na kasa gane yanda zan shawo kansu ne ko menene a'a Allah yana ba shi tabbaci cewa wa'azin sannan fa a daidai kake hikimar da kake faɗa hikima ce su ne suka kasa gane ba kai ka ne ka kasa gane hikimar da za ka yi ka jawo kan ka jawo hankalin su nan وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه في wannan alqur'ani la zikrun laka daukaka ne gare ka ya rasulullah shi wannan qur'ani ya daukaka ka kan kowa wali ƙaunika kuma ɗaukaka ne ga mutanenka mutanenka larabawa za su ɗaukaka kan dukkan wata halitta a duniya saboda an saukar da littafin da harshen saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗaukaka shi kan kowa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce dama yana da kan ya zaman toci yafi yawan mabiya to kuma dama Allah yana lissafa aikin ka ne da wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane dalilin wane suka karbi addini dalilin wane suka gane addini saboda haka yawan ku yawan ladan ku ake lissafawa sun ne kira zuwa ga Allah wane ya bi wane ya bi wane din nan ladan sa miliyan biyar to a baki miliyan biyar din sa shi ma malam a baki miliyan biyar wanda a baki miliyan biyar shi ma malam a baki miliyan biyar haka ne an tattara kuma malam wane da malam wane da malam wane almajiran malam wane ne malam wane ne ya koyar da su suka samu to a tattara ladan su a ba wa malam shi malamin malamin ko haka ba shi kuma malam wane shi ma ko duk wanda suka bi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce duk wanda man da ila huda falahu misla ujuri man tabi'a duk wanda ya kira zuwa ga shari'a yana da kaman yawan ladai kun wanda suka bi shi min gai da an yi kasabin ujuriyar kiyama ba tare da su kuma da suka yi biyayya wai an tawaye musu a haka Allah subhanahu wata'ala yake to ka tattara wannan ka tattara duk kuma sai ka tattara sai ka tattara har zuwa tajiyai har zuwa sahabbai kuma ka tattaro annabawan da su suka yi imani da manzon Allah ka tattara duk manzon Allah ne sanadin shirya yaya ladan manzon Allah take to waye zai karo manzon Allah waye zai kama wani abu kamar na manzon Allah sau da haka maganar abbaliya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ta an bata kwakwalwa ba ma za a gane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne siyayyen duk wani halitta shi ya fi kowa muƙami a wani Allah domin dalilin sa duk aka shirya ko addu'a aka ce malami yana addu'a al'umma Allah ya musu kaza Allah ya ya bi girmama wannan malamin ya bi albarka wannan malamin a kan wanda kansa kawai ya sani kana ɗaki rabbi gifir li warhamni wa afu anni shi kuma wanda ma yana shi rabbi gifir lana warhamna wa afu anna to na ji ladan ya fi naka na ji mukamin a gurin Allah ya fi naka saboda wannan yana nufin alkhairiyya lil umma wannan kuma la yuridu alkhairiyya illa li nafsi wannan baya nufin alheri sai wa kansa wannan kuma yana nufin alheri ga al'umma gabaki daya khairun nasi man yanfa'un nasa biyayyen mutane wanda yake amfanan mutane خير الناس من يصبر من من يخالط الناس ويصبر على عذاب kiyayen mutane wanda zai mukalaka da mutane yayin hakuri da cutarwar su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu hakuri da cutarwar al'umma dan haka Allah subhanahu wataala ya ce wannan alqur'ani da muka saukar banda shiriya ne banda kira ne zuwa ga hanya madaidaiciya kuma daukaka ne gare ka kuma daukaka ne ga mutanenka wa sawfa tus'aluna da sannu za a tambaye ku ranar kiyama wannan ni'ima da aka muku ku larabawa Allah yana da daman ya aiko manzo manzo Allah ne ya zama bature ko ya aiko shi ya zama faransi ko ya zama bajamusi ko ya zama indiya ko ya zama pakistan ko ya zama china sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki wannan annabi ne bayar a cikin ku larabawa to idan ba ku rike wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ba ku ba to za a tambaye ku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana fassara kamar yadda aka ce nan za a tambaye su haka kuma Allah ya ce mana summa la tus'aluna yawma idhin anin na'im duk wani ni'ima da Allah ya baka sai an tambaye ka me kai wa Allah dan ka nuna godiyan wannan ni'ima wani lokaci sahabbai suna tafiya a cikin jeji kishin ruwa ya dame su ga tsananin zafin rana haka kawai suka kici da wani wani fari ga babban bishiya mai ganye da inuwa ga ruwa mai sanyi a kwanta a gindinta sai suka zo suka sauka suka sha ruwan nan mai sanyi suka sauka suka huhuta a gindin inuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma la tas'alunna yawma idhin 'anil na'im wallahi har wannan ni'ima da kuka samu sai Allah ya tambaye ku kuna cikin wahala wannan ni'iman da kuka samu ya kuka yi da ita saboda haka shi yasa ake hana almubazzaranci ake hana barna da dukiya ake hana bata lokaci duk ni'ima ne sai an tambaye ka Allah ya ba ka enough time wanda za ka bi shi wanda za ka nemi ilimi wanda za ka yi kaza duk baka yi amfani ba ka bata wannan ka yi isra'abaganci ka yi barna ka yi almubazzaranci kuma Allah zai tambaye ka don me yasa kai wannan almubazzaranci na haka babu wani musulmin da yake ganin mutum yana ganin kamar bai sa'i Allah ba lalle yana cikin sakon Allah saboda watsi da lokacin ka da kai a matsayin ka na matashi ka samu opportunity ba kai amfani da shi ba Allah zai tambaye ka na baka opportunity wannan tayan da na baka me yasa ka sai kai losing din sa yawwa na ga matasa duk ana zare idanu haka ne wallahi yawwa ka samu opportunity ba kai amfani da shi ba dama ne Allah ya baka ya numfashin kan nan da yake fita kullum ana lissafawa kullum ana lissafawa wannan temperature din kai in inji ne ta hada temperature kullum yana ta tafiya generator yana ta jan mai ba za ka tambayi wayan da ka ba su wutan nan wannan energy ya suka yi amfani da wannan wutan da aka ba su ba ba za ka yi wannan tambayan ba to wannan Allah ya baka yana kofin din wannan numfashi a jikinka duka ya baka wai dan ka je kai amfani da shi kana ka fitar da shi banza saboda haka babu inda musulmi ya ga ragwanci babu ko ba wanda zai ce ai in ma ban yi ba ma ya saba da yawan al'umma kowa komai zai samu ba haka bane da kowannen mu ya tsaya yayi wajibin sa yayi abin da Allah ya halitto shi domin sa ni na tsare na kai ka tsare na kowa ya ne ko mai bara ba za mu samu sai ka ma ne wanda zaka baki ma ka rasa amma yanzu haka in muka ce ku haɗa kuɗin mai na generator a nan sai ka ga ana fama ko ba haka ba me kawo haka kowa ya ke tsaya yayi abin da zai amfane shi in kai abin da zai amfane ka za ka yi kuma abin da zai amfane al'umma ba a son kar ka fara tunanin cewa wai duk mutumin da ya fara tunanin ya zama shi ya amfani kansa to an ce wannan bakin rago ne san bai kamata musulmi ya fara tunanin wai zai amfani kansa ba a'a musulmi ana kai tunanin zai amfani mutane maganan yi wa kansa kan ta wuce ne shi muhimmansa ta wuce maganan yi wa kansa yayi wa kansa ne yayi wa al'umma amma ka fara tunanin kai kanka tukunna ya za ka yi amfani kanka to kai rabo ne saboda haka al'umma su tashi ni'imar da Allah ya musu ya musu su yi kokari su gode mata godiya godiya ga wannan ni'ima ko amfani da ita ta hanyar da ta dace ka kuma yi kokari ka samu rabonka a cikin wannan ni'ima ba wanda Allah ya ce zama talaka babu tunda alqur'ani yana cewa ku yi jihadi da dukiyar ku kaga ba a magana talaka kenan talaka wato kai ba ta cikin masu ba ma san ka ba kenan kai tunda an ce ku yi amfani ku yi ku yi jihadi jahidu fi sabilillah sai aka ce bi amwalikum wa anfusikum a ce a musulunci ba marar lafiya matakacce babu sai ba a so a samu wani nakasashe ba sai dole in ta kama tun da aka ce wa an fusu ku yi da ƙarfin ku ƙarfi kuma yana da amfani yana da muhimmanci ba a ba mutum jagoranci sai yana da abu biyu sai yana da fawa guda biyu fawa na ilimi da kuma fawa na dukiya sai kuma na uku fawa na jiki duk mai mulki Allah yana ba shi wannan in mai mulki bai samu wayannan bawa guda uku ba to da kasashen za a ga za a ga na kasa a mulki in dai baya da ilimi mulkin za a ga da kasa a cikin sa haka in ba dukiyar da zai aiki da ita za a gana ƙasa a cikin mulkin haka kuma shi kansa in baya da ƙoshin lafiyar da zai yi wannan aiki lokacin da Allah ya ce ya naɗa ɗaluta a matsayin malika me ya ce me talaka mutane suka ce ai talaka ne an na ya kuna lahul mulku alaina wa lam yuta sa'atan wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min al mal mun fi cancanta wasu yan gado ku ba ruwan Allah da gado kuma baya da kuɗi to Allah ne mai bada kuɗi sai Allah ya ce mene inna Allah safa wa alaikum wa zadahu basatan fil mai bil ilmi wal jism ilimi da kuma ƙarfi na lafiya da sauransu saboda haka musulmi ba a son ya zama rago ba a son ya zama rago mutanen karkara kuna jin mu an yi ruwan sama kowa ya je gona a samu a rayu a amfani juna a amfani al'umma mu zama ba mabarata ba to kowa ya kama a taba wasu kuma suna cin gyada a gindin bishiya duk ba al'umman manzon Allah ba ne shi annabi ba ya da raugaye a cikin al'ummarsa al'umman manzon Allah rauƙar fafa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min al-qawiyyu khairun وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن كالقرفة هي الهير هي الله يتسو kaga shi Allah ba shi tsayar da rauna in dai kai ka rauna na kanka ba amma in kuma Allah ne rauna ka to shi kenan ba yadda kai ya khairun wa ahabba ila Allah min al-mu'min al-da'if ya ji alheri ya ji soyuwa a gurin Allah akan raunan mumini rago kasalalle amma dai wa fi kullin khair to za ta amma dai tunda mu'mini ne dai duka eh akwai dan wani abu na alheri amma dai ga wanda Allah ya bashi khairiya ga wanda Allah ya bashi mahabba ni'mal malu salihu fi yadi rajul salih manzo Allah yace madalla da dukiya ta gari a hannun mutum na gari to ai muku waka kika tashi kuna zaune ne a ƙasa da makwabta kala kala kowa da irin nashi alƙibla to kun ga zaman ko ne mafi ragwanta ko ne mafi karanta ko ne mafi karantan ilimi ko ne mafi karantan dukiya ko ne mafi karantan ƙarfi shikenan kun zama menene za mu ce gara kun zama gidan gara sai a ga tururuwa tana ta jido ta ɗibi gara ba haka take yi ba kaga kowa ya damko a bakinsa ya kai gidansa gara ta zama a jikin tururuwa ko kuma ba haka ba ne to da haka muminai ba a son su zama raunana mu tashi mu tsaya mu yi aiki don kanmu mu nemi ilimi kowane irin ilimi ijma ala kulli ilmin tastafidu bihi wala ta'ishan bi ilmin wahidin kasala haka wani malami yace duk wani ilimi da ka san na da fa'ida musulmi ka je ka nemo shi ba mu ji dan Najeriya ya je duniyan wata ba har yanzu ina kimiyya ina fasaha ina technology din har yanzu ba mu ji dan Najeriya wanda ya jirgin sama ba ba mu tsaka ne ashe da sauran mu aiki musulmi ana son komai su iya tare da Iran watakila muke tafiya yau Iran sun riga sun yi nisa yau abun kunya dan Najeriya na zuwa Malaysia neman ilimi a university su shi baya da university ingantacciya Malaysia fa yaushe aka yi Malaysia saboda haka musulmi wajibin mu ne mu tashi mu nuna cewa mun Allah ya mana ni'ima mu gode wa ni'imamu an yi bincike a cikin kasashen duniya ba kasar da ta kai Najeriya tsarin abubuwa na arziki na ni'ima da Allah ya yi. Ƙasa ta samu kamar Najeriya ɗaya ne da kaɗan ne wanda take da ni'iman da Allah ya yi wa ɗan adam kamar Najeriya na da wuya. Dukkan nau'o'in ma'adinan da ake samu a duniya ana samu a Najeriya. Ga fertile soil ƙasar da za a yi noma mai taki mai albarka wanda wata ƙasar da shi kawai take gada ga population arziki ne ko da yake wasu na ganin damuwa ne amma population arziki ne shi yasa China ta ci gaba ga duwatsu iri iri ga ga nau'o'in abubuwa iri iri amma ina sai ga mutane katangansu ruwa ya zabke ta ta koma rabin katanga duk ƴaƴan gidan an rasa mai gyarawa ya ƙara saka kansa a ƙauye a to mu ai muna fama da talauci ne talaucin ne ga fadama a ko- a kusa da gidan a garin su sun ƙi nomawa wanda haka wannan ni'ima la tus'alunna yawma idzin anin ni'im wallahi Allah ya tambaye ka wannan ni'ima duk wannan ni'imar da ya maka ya tambaye yaya akai addini ya raunana yaya akai al'umma ta raunana kana nan da karfin ka ga garin ku akwai ni'ima ga fadama wanda za ku yi rake za ku yi ayaba za ku noma nau'o'i daban-daban na abinci ba ku noma ba na'am to Allah ya ce wa mutanen makka fa sawfa tus'aluna wannan ni'ima da aka muku na baku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka bari sai fauki ku kai amfani da ita ba kun zama ku ne jagororin wannan addini ba kun zama ku ne masu kai haske ko ina da ina ba to Allah sai ya muku hisabi a kan wannan ni'ima to manzo Allah ya zaka mu wurin bushashe ne suna jin da tarihi yadda Makka take da makwabtanta bushashen wuri ba ruwa ba abinci babu wani wajen babu koda koda itatuwa ma da su babu itatuwa sahabban nan ya kai da suna rubuta Qur'ani a cikin kankan dabino sai a ɗauki kankan dabino fili ɗaya a rubuta kadara ɗaya a juya wannan fili sai a rubuta kadara ɗaya da wannan suka tsara mana alqur'ani suka rubuta mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kankaro kai kayan dutse su gode su rubuta a aji a ɗauko fatan jirgi a rubuta saboda babu babu abin da za a yi rubutun a jiki amma within abin da bai wuce shekara ishirin da biyar ba sai ga musulmi sun shiga hattana sun fara ɗebo ganyaye masu laushi irin wanda za a yi ta kamar da su yau ku duba ku ga yanzu duk jaziratul arab ku duba kasashen larabawa yanda suke wayanda suke bushe a sahara yanzu ruwan da za ka sha a makka ko a madina ba za ka sha shi a bauchi ba duk da gamu da buridan ni a bauchi akwai yanda ba famfo ko babu wallahi akwai ni ma anguwana ba famfo mu yawanci ba famfo a bauchi akwai angoyi da yawa yanzu babu wani famfo ba ruwa sai dai za ka ga masu in dai ka ga masu kura suna tura kura suna sayar da ruwa babu famfo ne a anguwa inda akwai za su za su gansu ba za su gansu ba wai a bauchi kenan to amma yanzu kasan sahara eh, mu- me- me- me busasshen wuri yau ba za ka je ka samu wani ƙauye da za a ce wai nan ba famfo babu saboda haka dole ne mu tashi kuma shugabanni su zama masu adalci masu gaskiya ba masu suka baki mun yi kaza mun yi kaza a ce babu ba canji kullum canji kullum canji kullum a ce sabuwar demokaradiya har yanzu ba mu ganta ba saboda mene kullum ƴaƴan tsera ake nada shekara har yanzu ba mu iya demokaradiya ba yau wajen shekara nawa ana demokaradiyyar nan ba bangaren takwas ba duka ba generation nawa muka yi sha takwas to sha takwas har yanzu ba iya ba har yanzu babu gurbin famfo har yanzu akwai ƙauyen da ba hanyar har yanzu akwai wanda ake ɗauko su a jaki in za su haihuwa a kai su asibiti Allah kuma sai ya tambaye mu wannan ni'ima da Allah ya mana mai mulki Allah ya tambaye ka na ma ni'ima na naɗa ka siyama na ma ni'ima na naɗa ka kwamishina na ma ni'ima na naɗa ka gwamna na ma ni'ima na naɗa ka shugaban kasa na ma ni'ima na naɗa ka minista na ɗebi dukiyar al'umma na tattara a hannunka yaya kai wallahi tallahi sai an tambaye su kuma mai kamar zuwa gan aika wallahi da ni da kai zamu ga lokacin da aka tsare ka a gaban sirati ana cewa honorable wanda yake lokacin wa zai kira ka ma honorable tab honorable in an ce ma honorable kafan ka bai za ka kama yi a lahirar a ce ma honorable ai ai zuciyarka ta yanke kenan ma ka san akwai matsala ko ba haka ba sai dai a ce wani dan wani na unguwa kaza mun naɗa su ka zama sanata ko ka zama rep ko ka zama gwamna ko ka zama shugaban ƙasa ko ka zama minista ko ka zama menene mun baka dukiya haka ne sai haka ne ya ubangiji to ayi mana bayani wallahi tallahi kuna ganin ana ganin kaman wasa ne kuna jin abun kaman tatsuniya ne wallahi akwai ranar yau mutum saraya akwai ran da za a yi wannan yawwa ka je ka ji cin gajejiyar agwagwa da na talo ka gani za ku gamu da Allah na'am
وَاجْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
fas'al Allah ya ce ya rasulullah ka tambayi man arsalna min qablika min rusulina ga manzanni nan an zo filin kiyama an tara kowa da kowa yau ba sun nasarayar an tara kowa da kowa babu mai babu mai hula sai wanda Allah ya masa ni'ima ya sa shi a inuwan al'arshi babu mai wando sai wanda Allah ya masa sutura saboda ya ma dan uwansa musulmi sutura a tara kowa da kowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tambayi ceto an ga ba shi ceto an zo an ce a zo a yi hisabi sai a tara annabawa ga baki daya sai Allah subhanahu wataala ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu alman arsalna min qablika min rusulina ga manzannin mu nan dun mun tara 313 ga annabawa nan duk mun tara dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu tambaye su su ne muka aiko su kafin ka zo kai ne ka zo na aja Allah min dunin rahamani alihatan yubaduna su ba ka bayani mun taɓa cewa abota wani ba Allah ba sunan mun taɓa yin wani ubangiji wanda muka ce a bauta masa ba Allah ba gashi akwai toba da mai bautar uzza lata manata da wanda yake in ya ne Allah sa tashin hankali subhanallah Allah ya kawo tashin hankali kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to gashi nan dai su annaba su ce wallahi mu ba mu taɓa ce da mu wani cewa akwai wani Allah ba ba Allah to dama wanda ya je lahira da kafirci shi ba a wani aikin ba a wani aikin in ka ji ana auna aiki akwai certificate ɗinka kana da shi karɓaɓɓen domin certificate wanda take da la ilaha illallah muhammadu rasulullah haƙƙan wa sidika ka faɗa kuma a gaskiya har zuci to wannan certificate ɗin shine zai sa sai a ce ka dai baka koma ashabul yamin wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimali ma ashabul shimali amma wanda ya je da kafirci ba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi kan dama ana zuwa a ce wam tazul yawma ayyuhal mujrimun kafirai ku hafu sai su tija su yi hagu musulmi su yi dama sai a sabo katangar larabi kawai sai ta raba shike kan kawai sai a balle jahannama sai ta mame babu magana wani bata lokaci saboda haka duk mutum in yana da hankali ya je da kalman la ilaha illallah muhammadu babu wani bawan Allah da ya taɓa cewa shi Allah ne ko ɗan Allah ne ko sa'an Allah ne ko menene na Allah ba za a yi ba duk wanda ya san Allah ya sa kewa yake cewa wa asgaru atba'i bari'un min ash-shirk shi kan in dai ma kai ne bin sa ne to in dan karamin kurewan karshe ne kai to wallahi ba za ka yi shirka ba saboda ya san irin tarbiyyar da ya masa amma in ka ji ka kama kalata ne kana cewa wai shi ne a lam yalid wa lam yulad to shi kenan dama ba shi kake je ba baka san inda baka ma san ina kake ba baka ma san inda ka dosa ba ka fada tarkon iblis tarkon shaytan nan wala kadar sunna
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين
me yasa aka ɗauko wannan tsari yanzu an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a tara masa annabawa da manzanni ya tambaye su akwai wani daga cikin annabawa da zai shaida cewa Allah ya taɓa cewa a bauta ma wani baki ba annabawa za su ce su ba su taɓa sanin ma Allah ya ce a bauta ma wani baki ba wanda aka fi damunsa aka cuce shi shine annabi Isa Allah subhanahu wata'ala zai dubi annabi Isa ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi takhuzuni wa ummi ilahayn min dunillah kai isa dan maryam yanzu kai ne da na aike ka nace ka je ka ce a zo a bauta mun ni kadai sai ka je ka ce da ni da uwata da kai da mahaifiyarka ko ne alloli banda Allah annabi isa zai rikice sai ce in kuntu kuntu in kuntu kuntu faqad alimtu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika haka Allah haka annabi isa zai ce ma kuntu lahum illa ma amartani bi ani ibudullah rabbi isa ya ji zabo ne da ba yace la shine rabbi wa rabbi ubangiji na ubangijin wa kuntu shahidan alaihim ma dun tafiyin lokacin da nake cikin su ni nake kallon su ina direction din su ina gyara musu dakila wannan mata ubaita ne lokacin da karbare na kuma ni kan bana sai suka shiga wannan shirin kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in to kaga duk wanda aka masa haka haka imamu aliyu haka zai yi uzairu haka zai yi shehu ibrahim haka zai yi kowane bawan Allah da aka masa wannan sharrin alkaba'i haka zai yi baya nan lokacin da aka yi inda yana nan da ya dauki mataki to baya nan bayan baya nan sai yan baya suka lalata al'amari to shi ba ruwansa to sai Allah subhanahu wataala sai to bari mu dauko muku kissan annabawan ɗai ɗai da ɗai ɗaya bayan an faɗa mana yadda za a yi a lahira bari a ɗauko mana ɗaiɗai da ɗaiɗai a duniya a ji ga yadda suka je ga saƙon da suka bayar a ji a ciki akwai wanda ya ce a bauta masa na'am sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala qadar salna Musa mun aiki annabi Musa bi ayatina da ayoyin mu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'ansa annabi Musa ba zai je ce fir'auna kai ba kai ne Allah ba ni ne Allah inda haka ne da abin ta ɓaci ko ba haka ba zuwa ya nuna wa fir'aun ta kai ba Allah bane Allah guda ɗaya ne shi kadai ake bauta masa baya da abokin tarayya abinda annabi Musa ya je kenan soke allantakan ƙarya ya je ya tabbatar da allantakan gaskiya fa qala yace inni rasulu rabbil alamin ni manzo ne manzon wa rabbil alamin kai fir'auna wawa ma cewa kake kai ne rabbu misra domin duk rigiman da aka yi da shi cewa ya alaysa li minku misra wa hadhihi al anhar tajri min tahti shi iya misra ma ya sani ba shi da hu bi kawai ba kawai bai ma san sauran duniya ba maganar misra yake da aka ce wai rabbu rabbu rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum yadu wa yadu ba kawai ga saman garin su ya sani da iya gidajen garinsu da yankin ƙasarsa kawai sai ta to yanzu ana ta magana wai ubangiji ubangiji to ba ni ne kan jama'a ni ba ni ne sarkin misra bane ba misra to a ƙarƙashin ni nake mulkin ta ba to wai Allah ta in ana magana jannatin da jarimin ta ta al-anharu hadi al-anharu ga sunin nan ga wannan ruwan kulzum sun da jarimin ta hajiya a ƙarƙashin mulki na da yanzu ne da ya ji mamaki tunda yanzu akwai wayayyu da yawa ko ba haka ba amma a lokacin ina jiki dawo mai irin sa sun fi yawa to annabi Musa ya ce to ni ne rasulu rabbil alamin ni manzon rabbu wanda duk alami na suke karkashin sa ne manzon rabbil alamin duk wani wanda yake jin alamu ne to rabbul alamin ne ya aiko ni kuma al'alamu shine kullu ma tuwalla in ka cire Allah komai alamu ne komai kuma alamu ne daga ka cire Allah komai alamu ne to shine rasulu rabbil alamin kuma bai ce rasulullahi ba ma sai ya ce rasulu rabbi rabbu allazi rabbi mai raino mai girmarwa mai rayawa mai ginawa mai komai duk abin da ka gani rabbahu Allah subhanahu wa ta'ala to shi rasulun rabbu ne rasulun mai raino mai yin komai na alamina don haka ya yi kalmar da ake cewa aljami'atu almani'atu ta tattara ta hana kuma wani abu ya shigo banda ita nan فلما جاءهم فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يذهبون walamma ja'ahum bi ayatina lokacin da yazo musu da ayoyin mu masu shiryarwa bisa kadaitakan Allah izahum min ha yadhakuna sai gashi sun mai da ita abin dariya eh duk wanda yayi dariya wata rana dariyansa za ta zama kuka gaba ko in na muku faɗa na faɗa muku yanzu mai yiwuwa ku yi dariya dariyanku ta zama kuka gaba kun kauce tafarkin gaskiya haka wani malami yake faɗa ko to in an gaya ma gaskiya ka ita amfani da ita kana dariya to dariyar za ta zo ta zama kuka to haka kuwa ya faru suka mai da izgili abinda annabi Musa ya yi suka mai da shi abun wasa duk wata aya da ya nuna musu sai su zo su masa izgili ya ayya sahiru kai mai tsafi mun gaji da wannan tsafin a canja mana in an canja aka yi kaza da mu imanin an dauke in an dauke sai su koma kan halin na'am wai suna masa izgili sun mai da shi kaman bai san me yake yi ba na'am وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أخذها وعقبناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم من آية بام نونا مس آية illa ya akbar min ukutiha sai wanda muka kawo bayan ta tafi ta girma in muka nuna musu wannan ba su yadda ba sai mu kawo musu wadda ta fita raganarwa amma ina sai su ce a wannan ai zamani ne neto ne haka aka saba na sharari wani lokaci abu ya zo da daɗi wani lokaci ba zai zo da daɗi ba haka suka rinka yi Allah subhanahu wata'ala da farko dai ya nuna musu sandan annabi Musa sanda ce ta itace amma an jefar da sandan nan ta zama katon maciji macijin da yake daukan dutse ya haɗe don da aka ce lokacin da Allah ya ce wa Musa anan ke asaka jefar da sandan ka fa idahiyar su ubanu mubin ta zama katon maciji ai annabi Musa an ce ya ga ba yanzu kawai dan annabi Musa ya ga yar yar macijiya yar kaman tsinken ya ya yatsun hannunmu tana wulwul sai ruga da gudu ai ba ba abun wasa ne yasa annabi Musa ya gudu ba shi bai san yana ɗauke da wata wata babban mu'jiza ba shi ne sanda an ba shi sandan nan ya je ya kiwo ne haka ba shi sandan nan daga wurin annabi da aiki ya je ya kiwo ya ɗauka sanda sanda ne ordinary sanda yana yawon sa yana abin nan ya zo wajen dole sai na ana ce masa in ya ana rabbuka fa kala ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa la tarfuka waslimi lima yuha inna li ala allah la ilaha illa ana fa abudi wa wa wa ajin salati lil zikri wa inna sa'ata la atiyatun akada wa fiha rizqa kullu nafsin bima tafa sai aka ce wa ma tin kan ne ni ka yaro ka me a hannunka na dama musa ya ce ni a sai wannan ba yar sandan nan ne sandan nan ne a ce wanka wa alaiha wa bi shi ya ana ganin wa le biha ma'arif ukura ina amfani da ina dogara ina ne ina karkaɗo wa dabbobi na ganye da ita kuma ina ma wasu bukatun da yawa aka ce yar da sanda ba alƙa sai jefar da sanda fai zahi a hanyar da amma aya da ta kumbura abin su ce fai zahi a kuku ba amin mu ne ƙaton kuma sun maciji ne to da ya jefar da sandan ta zama maciji sai ya ga duwatsu ne a cikin dutsen tsoro zina a ne sai kamar yanzu cikin dutsen da zai zama cikin kawai ta buɗe baki sai ta ɗauki wani ƙaton dutsen da tirela ba za ta iya ɗauka ba sai ta haɗe sai ta tabbaɗi wannan dutsen sai ta haɗe haka ta rinƙa ita tsalle ta ɗauki wannan dutsen ta haɗe sai annabi Musa ya kwace da gudu saboda abun tsoro ne ba ƙarami ya gani ba an gane dan haka macijin shine aka jefa a fadar fir'auna dan annabi Musa ya jefa macijiya ta kama sul sul sul in dai irin wannan macijin tuni wani dogari zai take ta ya murkushe ta ko ba haka ba ai ba irin wannan da macijin da kana ba gani ba amma daga jefa sanda sai macijiya ta bude baki sai ta dauki kujera sai ta haɗiye sai ta kama wannan kujera ta haɗiye ta balla wannan abu manya manyan sai shine ta aure sai sai ta yi kan fir'auna bayan ta haɗi abubuwa da yawa da ta yi haka gun fir'auna fir'auna sai ya ce da gudu sai annabi Musa ya haka ya macijin ta bude baki tana bude baki sai ya sa hannunsa haka akan bakin ta sai ta dawo tsarka sai dogara dama mutum sandar ba irin sandar ne mai lambatan kai ba sanda ne irin ne dan wafa a bakin ta haka a buɗe haka take shi kuma zai rike sai ta sa ya hannunsa ne haka akan wannan bakin babban sandan sai ya rike sandan sa haka to wannan wajen da yake rikewa shine bakin masjidin kuma yadda aka masa training a kan turu sina a dama an masa training ne aka ce kusa wala ta kusa din da aka ce haka da ita bude bakin sa aka ce ya sa hannu tsakanin lebar sama da na ƙasa ya rike ai abin da aka ce yi ke kai yana ce ka rike aka ce ya bar gudu ya dawo ya rike ta kare ji tsoro za a bai da ita yadda take shine ya zai hakan dole dai da yake ya san ubangiji ne sai ya sa ya rike yana rikewa kuma yanda Allah ya shirye mu wujuda kenan yana rike bakin za ta dawo sanda sai ya zo gara ta to shine ta yi hakan ta yi hakan kada ta dawo fir'auna ya gudu ya gudu ya je interest do shikenan sai sai sai sai ta dawo tana lafiya lafiya a gaban annabi Musa sai annabi Musa ya haka da hannunsa a cikin bakinta da ta bude wanda fir'auna ya kasa tsayawa sai ya rike ta sai ta dawo sanda sai ya zo da rasuwar zuwa ya babba da mai gudun macijiya da wanda ya rike macijiya ba ma na ga muku makiri ne sai ce oh wato a ce duk gudun mu da kai ka je da ka koyo sihiri sai ka zo ka ɓace mulkin mu eh ka raba mu da kace mana bani Isra'ila to mu ma za mu zo maka da sihirin misali na na ciyar maka da sihirin misali فجعل بيننا وبينك موئد لا لا نخلقه نحن ولا انت مكانا سواك saboda haka Allah ya nuna masa wannan waliyat an nuna masa mu'jizar hannu annabi Musa ya sa hannu a mata ya cire shi a kamar rana fafafo haske ta ko ina yana tada hankalin mutane yana kashe idanun mutane shi ma aka nuna musu wannan wasu nina aka musu shekaru masu fari suka yi shekaru kamar bakwai abinci babu sai da ƙyar suke samun abin da za su ci duk annabi Musa ya ku ji tsoron Allah wallahi kin bi na da kuka yi shi za muku wannan sai su ce to kayi addu'a in ubangijin ka yayi za mu dawo sannan aka sake musu dufa ruwa ya malale shi ta ko ina da ina an ce ya wajen kwana bakwai ko ina an yi musu ambaliya shi ma suka roƙa aka janye mu fari bayan sun yi noman suna ganin rayar suka mun riga mun samu abinci aka sako fari suka ci cinye abincin suka lallace suka kwakule duk abu suka gwaigwaye shi na amfanin gonan fari suka zo suka cika musu cikin gidaje sai za ka ci abinci sai ga fari duk sun mamaye suka rasa yadda za su yi suka roƙa aka ɗauke wal kummala haka aka sake musu wato kwari irin kaman ka ce kun kici ko wani abu haka suka yi ta lalata amfani duk da suka mallaka yanzu ban manta ba kasar nan Allah ya taɓa sako wani bala'i amma an za an ɗauke su wai wani wani wani tiyashi ko a ce ɗan cana ko har an manta haka wa Allah sako wani abu tiyashi wai ɗan cana babu yanda za yi tsakin gari yana ciki komi yana ciki ya ciki yara jiki biye ya kala kala in kun daidai da ƙarshen abincin an su sai su mamaye su haka to duk irin wannan bala'i jarabawa daga Allah subhanahu wataala wanda ma da aka sako musu kwaɗi komi ka zo kwaɗi su cika ma kofi za ka sha ruwa sai zama kwaɗi sun cika abin duk inda ka zauna wajen da za ka kwanta ma yadda kai shi ɗanka duk kwaɗi ne tare da yadda za ka yi ka takura wuri ɗaya haka aka musu shi ma ba su gane ba ba su ba su shirya ba waddama aka sako jini ka ɗebi ruwa za ka sha kawai yadda ya zama jini abinci za ka ci sai ya zama komi sai ya zama jini shi ma duka annabi Musa yana cewa ku yi ku ji tsoron Allah ku yadda da ni ku yi imani da ni wallahi dalilin rashin imani da ni ne abun ne faru ayatul mufassalat haka aka yi ta kawo musu ayoyi iri iri iri iri amma ba su yi imani ba wa akhadnahum bi azabi bil azabi sai muka kama su da azaba kuma a ƙarshe matsananci la'allahum yarji'una ko za su dawo daga kafircin da suke yi lokaci ko wadda saura nan وقالوا يا أيها الساهر قل لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك إننا لمهتدون so kalmar ta farko kalmar banza ce kalmar ƙarshe kalmar kirki ce sai Allah ya fifita kalmar kirkin akan na banza da Allah ya dubi kalmarsa ta farko da ba zai daga azaban ba dan ba su zuwa ma da alamun za su yi imani in sun zo ce ya kai matsayi ya za ta ko jahilci ne jahili ba abin da ba zai yi ba ko ba haka ba to sun ce ya kai matsayi ud'ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka saboda girman alƙawarin da yayi a wurin ka cewa in mun bi zai zai janye ko sai suka ce inna la lahu taduna lalle mu masu shiriya ne in ya kan ya yaye mana azaban da ya sa mana wallahi in yaye mana wannan azaba mu za mu shirya to mu za mu shiryan nan shi yasa ake yaye musu azaba cewa lallai sun dauki alƙawari idan an yaye wannan azaba za su shirya to duba kalmar cewa su za su shirya shikenan sai su sai a yaye musu azaba din amma kalmar su ta farko ba ta da dadin ji don matsayi suka ce nan
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينظرون walamma katabna anhum al'azaba yayin da muka yaye musu azaban da suka ce in an yaye sun yi alƙawari za su shirya idahum sai ka gansu yanku suna suna warware wannan alƙawari suna komawa baya abinda suka ce za su yi sai su ƙi ci gaba da kafircin su sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu alkarim wa nana ala dhalika min ash-shahidin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح خاتم وعلى آله حتى قدره من قدار العزيز نعم sauran na tambayoyin